أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du dan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu ta'ala. da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin litinin daren talata wanda yau yayi daidai da 25 ga watan shida musulunci watan jimada nisani yau hijira na da shekara 1445 daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi a wannan unguwa mai albarka unguwar manawaci a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'il littafin babban malami alhaji sa'ad bin umar sa'id mutumin futatori jamhuriyar mali allah ta'ala ya masar hama wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma da zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu da muka tsaya a kansa malam yana mana magana game da wajibi ne kan mukallafi ya kiyaye harshensa daga alfahasha da koma ganganu wanda suke da muni musulunci duka an yi wannan bayanai a ainihin darasinmu da ya gabata a yau kuma insha Allahu za mu tashi gabar da mala yake cewa wai jibu alai hibzu jami'i jawari a shafin littafi na 22 wannan kuma shi ne darasinmu na goma daidai a wannan littafi mala yake cewa wakala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wajibu alaihi hibzu jami'a jawarihi wajibi ne mukallafi kiyaye dukkan gabansa jawarihi gabbai dukkan wata gaba da za ta motsa ko ta yi magana ko ta ji magana ko ta gani ko ta taba ko ta taka dukkan gabbai naka wajibinka ne ka kiyaye su kada ka yadda ka aikata mummuna da gabanka kada ka yadda shedan ya rinjaye ka ya sanya aikata mummuna da gaban da Allah ya ma ka kiyaye gabanka wajen yi wa Allah da'a duk motsawar da gabarka zaka yi ka kiyaye ya zamto motsi ne wanda shari'a ta yadda da shi wannan shine ma'anar wajibu alaihi hibzu jami'i jawarihi mastata gwargwadon ikonka ka yi kokarin kiyaye gabanka gwargwadon iko ka tabbatar da kan cewa kana kiyaye su gwargwadon ikonka tunda can Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ikonku wa an yuhibba lillah wajibi ne ga mukallafi yayi soyayya dan Allah ka yi soyayya don Allah an gane ko idan za ka so mutum ka so shi don Allah ba don abin duniyarsa ba ko don kwaɗayin wani abu da yake gunshi ka so shi don Allah don wannan son ya zame muku sanadiyar samun rahama gobe alkiyama haka nan idan za ka yi idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi don ya ƙi Allah wane ba na son zama da shi saboda ba mutumin kirki ba ne wane ba na son ana ganinmu da shi don sai amin mummunan zato ba don katsani zatinsa ba ba don katsani ƙabilarsa ba ba don katsani arzikinsa ba ko irin irin irin yadda Allah ya shi a rayuwa in har za ka yi fushi da mutum ka kyamace shi to ka kyamace shi don yaƙi addinin Allah don mai bayyana saɓo ne don an yi daina abin da yake mara kyau ya iya daina to a lokacin ka kyamace ba kai laifi ba nan ma ka yi shari'a ana fahimta a wayar dalahu idan za ka yarda da mutum ka aminta da shi to ka aminta da shi dan Allah wane na yadda da kai dan Allah domin na ga alama mutum ne mai addini mutum ne mai kulawa da addini wallahi na aminta da kai na yadda da kai dan Allah waye daba lahu in za ka yi fushi da mutum ka yi fushi da hidan Allah wani in na gaishi yana canja mai fuska to ina mai haka ne domin ya gane abin da yake ba daidai ba ne wasu akwai sako da baki akwai sako da ido akwai kallon ma da sako yake bayar kallo kala-kala ne ko akwai kallon girmamawa akwai kallon tozartarwa akwai kallon reni aga ne akwai kallon soyayya ko babu eh akwai mana kallo kala-kala ne ku shigo makaranta a koya mu ana fahimta to saboda ka idan har za ka kyamaci mutum ka yi fushi da shi to ka yi fushi da shi akan yaƙi Allah yaƙi addinin Allah akan yaƙi gaskiya akan yaƙi ya dawo daga ra'ayi ya zama ɗan ra'ayin riƙau to wannan idan ka nuna masa fushi a fasar gaba kai laifi ba hasali ma kayi shari'a waye amura bil ma'ruf wajibi ne ga mukallafi ya dinga umarni da kyakkyawa duk inda kake maganarka aikinka ɗabi'unka ya zama tosa ƙoli da musulunci zamanka tafiyanka mu'amalarka in ɗan kasuwa ne kasuwarka in ma'aikaci ne aikinka in ɗan ƙodago ne ƙodagonka ya zama to saƙon musulunci kake aikatawa wajen kula da gaskiya da riƙon amana wajen kula da addini wajen mutunta masu mutunci wajen tausayi wajen rangwame wajen jin kai duk wannan ya zama to ɗabi'unka ne su ne al'amuru bil ma'ruf bai taƙaita da wa'azi kawai ba wa'azi part ne na al'amuru bil ma'ruf wani ɓangare ne amma duk suluk naka shiganka fitanka zamanka tashinka to duk ana so ya zama to amru bil ma'ruf akwai wanda kai kai ne madubinsa kai yake kallo so yake yayi abu daidai yanda kake yi so yake kwaikwaye ka wajen ɗabi'unka ana fahimta yasa wasu malamai suke cewa da Allah ta'ala yake cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kada ka sama zama fitina ga kafirai ma'ana su dinga ganin halayyar musulmi musulunta kar ka sama zama haka ya zama to addininmu da halayyar mu ɗaya ne an fahimta kar ka zama fitina ga kafirai wajen su kalle ka sai to da kai da su ma mai bambanci an fahimta kar ka zama fitina kenan za su musulunta amma ka hana su musulunta sun ga da su ɗin da kai ɗin ba bambanci kuna haɗuwa a kulob a shagiya a yi raye-raye duk ɗaya da kai da su kuna cin riba kuna cin rashawa tare kuna harkokin mata da game bambancin shi musulunci ai ba suna bane kawai suna ne da aiki bayan ka ce kai musulmi kai aikin musulunci sannan ka zo musulmi ana fahimta to wannan shine al'amru bil ma'ruf ya zama to duk inda kake dabi'unka suna tallata musulunci haka nan wayanha anil munkar kai kokarin hani da mummuna duk yadda zaka yi kai kokarin hani da mummuna a rayuwarka kai kokarin hani da mummuna duk inda ga mai muni in kana da iko ka hana shi da hannunka in baka da ikon hannu ka hana da bakinka ka yi magana a daina in wannan ma baka da iko kan ce to ka kyamaci abin a zuciyanka an fahimta marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika atafu al iman duk wanda ya ga ba daidai ba to karan farko in zai iya ya hana abin da hannu shi malamai ce ta wannan aiki shugabanni ne su ne suke da iko da ƙarfi a hana abu wannan haƙƙin su ne sannan in baka da ikon hanawa da hannu to ka hana da baki na kuma an shigo fagen malamai wajen a karanta dalili na nasi a ce abu kaza ba kyau wanda ya abu kaza ga matsayinsa abu kaza haramun ne a shirya abu kaza daidai ne to wannan aikin malamai ne ana fahimta sannan kuma gama garin mutane kai baka cikin shugabanni baka cikin malamai to sai ka kyamaci abin a zuciyarka kana ta fatan Allah ya baka damar da zaka hana to shi haka nahyu anil munkar yake in baka da ikon hanawa da karfi karka je kai da sai ka haifar da barnar da tafi abin da ake aikatawa idan baka san abin da zaka faɗa wa da baki to karka yi magana kai shiru akwai yiwuwar magana ka ta zake damala abin da lalata bi ana fahimta yasa suke cewa dama in har a ƙoƙarin hana mummuna za a haifar da mummunan da ya fi wannan to sai a bar mummuna a cigaba da aikata shi ana fahimta da rigima ake fada ake to daga zuwa ka tsohon baki abin ya zama kisa to kaga shirunku ya fi alkhairi ana fahimta ko saboda ka san abin da malamai suke fada wannan malaman usul li kulli maqamin maqal ka san wannan ka'ida ce mai kyau kowane bigire to akwai magana da ta dace da gun li kulli maqamin maqal kai a wani gun in kai magana barna ce kai a wani gun in ka sa baki ba daidai ba ne za ka haifar da fitina fiye da abin da ake yi ana fahimta gun kuma da ya dace ka yi magana sai ka yi magana gun da bai dace ka yi magana ba sai ka yi shiru to kowa ya san matsayinsa a rayuwa kuma ya san ina ya kamata ya magana ina ya kamata ya shiru to wannan duk suna cin ga'idar al'amur bil ma'rufi sannan kuma wannan hayi anil munkar ana fahimta al bayan malik ya cewa sharhi gashi nan ya'ani annahu yajibu alal muslim ya zama wajibi kan musulmi an ya hafaza jami'a jawarihi ya kiyaye dukkan gabansa an jami'a al-mukhalafat a dukkan abin da suka sabawa shari'a duk abin da suka sabawa shari'a kai kokarin kiyaye gabanka daga wannan wal ma'asi da kuma ayyuka na sabo wa yasta'miluha fi ta'at kai kokarin aikata gabanka wajen yi wa Allah da'a duk motsin da gabarka za ta yi to ya zamto yi wa Allah ɗa'a shi ne zai motsa ta ibada ce neman abinci ne neman rufin asiri ne zumunci ne kaza kaza kaza ne to duk wane ya zamto shi ne taharuka da naka shi ne motsinka shi ne sakana da naka shi ne zamanka kare zamto ka dinga motsa gabanka wajen sabon Allah karka ya zamto ka dinga motsa gabanka kana maganganu da bakinka wajen sabon Allah bai daidai ba daidai ba ne baka kiyaye su yanda ake bukata ka kiyaye ba bi qadaril imkan sai malaji gwargwadon ikonka ka kiyaye gabanka gwargwadon ikonka wal istida'a da kokarin kuma samun damanka wahiyal lisan ga gaban nan malam zai kawo misali shine kamar harshe dama wannan gabai guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana gargadin mu game da hadarin su da harshe da al'aura don ya ce duk wanda ya kiyaye tsakanin leɓansa guda biyu ya lamunce musu harshensa kenan sannan ya lamunce abin da ke tsakanin ƙafofinsa guda biyu al'aurarsa kenan manzala ce kuma admana huljanna ni kuma na lamunce masa aljanna a lahira inda ya kai musulmi ne mai imani ka kiyaye harshe ba zagi ba cin mutunci ba gulma ba ƙazafi ba hassada ba kaza ba kaza harshenka daga alkhairi sai alkhairi al'auranka ba yadda za a yi ka je ka kwaɓe al'auranka a gunda bai halatta ba ka kiyaye wannan to ma'aikin Allah ya ce shi kam ya lamunce ma aljanna a gubar giya saboda ka harshe iya da haɗari yayin wa gaba ce wacce take da kaifi biyu da harshe ake musulunci da harshe ake karanta alƙur'ani da harshe ake istighfari da harshe ake salatin annabi sannan kuma da harshe ake fita daga musulunci da harshe ake ridda da harshe ake faɗar mummunar magana za ta rushe ma'aikinka da harshe ake gulma da harshe ake zagi da harshe ake ƙazafi harshe wuka ce mai kaifi biyu in ka bi da kaifin ɓangaren alkairi to zai kai ka hatu da mutsira idan ka sake kuma ɓangaren shirin yarin jayi alkairin to zai kai ka fagen nadama sannan bayan harshe male ce wal ainan da idanuwa guda biyu ka kiyaye su ainan idanu kar kullun ka dinga kallon haram da idanuwanka qur'ani ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim a fada mu'mine maza su runtsi gannan su wa yahfazu furujahum sannan kuma su kiyaye farjojin su zalika azka lahum wani ne fi tsarki gare su ka kiyaye idanuwanka duk abin da ka san haramun ne kar idan ka yi gani ka yi ƙoƙarin rufe shi kana ƙasa-ƙasa da shi wajen kallon haram sannan wani uzunan ka kiyaye kunnuwanka daga yawan jin haram kullum kiɗa kullum waƙa ka kiyaye wannan yawan jin kiɗa da waƙa yana haifar da munafinci a zuciya haka ma'aikin Allah ya faɗa yanda in aka yi ruwa tsirrai suke fitowa daga ƙasa to haka nan duk zuciyar da take yawan jin kiɗa da waka munafurci ya fito daga cikinta a kiyaye yawan jin kiɗa da waka ba aiki mai imani bane ba sannan yawan kuma ka toshe kunnanka daga jin gulman mutane kar kullun ka kaɗe kunnanka ka ji an zagiwa ne an yi gulmarwa ne an ɓaciwa ne ka kiyaye har in baka da ikon hana wannan ka tashi gabar gun kawai in kuma gunka ne ka ce ni nan gun ba gun ba don haka na zo ba in ka zo da wata bukata kai in kuma zagin mutane ne tafi ba wannan gun ake yi ba kiyaye kunnuwanka kar ka sabar musu da jin maganganun mutane kai ba yi kake ba ma za a zo gunka a yi ka yi musharaka da sojan zunubi ke a kiyaye wannan wal yadan ka kiyaye hannayenka guda biyu kar ka ɗauka yan wani kar ka rubuta hannunka ya zagi wani kar ka latsa wani abu a waya na haram kar ka ainihin taɓa matar da ba taka ba da hannunka wajen jin daɗi duka wannan aikin hannaye ne ka kiyaye hannayenka kar su aikata komai sai abin da Allah ya so warijilan ka kiyaye kafafunka kar su taka su je wani gu idan wani gun ba alkhairi bane ba ka kiyaye kafafun kar ka taka kafarka ka je wajen aikin haram da ita kar kullun kafarka tana zirga zirga wajen saban Allah kar kai wannan ka kiyaye kafafunka game da kiyaye su kada su aiki wajen zuwa gun saban Allah abin da yasa ma da yake kawo wannan kun ga wannan gaban a ranar lahira Allah ya ce zai sa baki ya ƙi magana a rufe bakin a ce hannayenka da kafafunka su za su ba da labari yau matashe da alaihim alisinatihim ko a arjulahum wa aidihim bi ma kanu yaksibun ran da za al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum Allah ce ran da za mu rufe bakin ga bakin amma ba zai magana ba hannu ne da kafa za su yi magana hannu iya an yi abu kaza da ni an yi abu kaza da ni kafa tana cewa haka ne an yi an taka an je gu kaza da ni hannu ya ce an taba kaza da ni an dau abu kaza an bige abu kaza da ni yasa qur'ani ke cewa yawma tubula sara'i ranar fallasa ranar alkiyama ranar tunan asiri hannu zai dinga magana duk abin da kai mai muni da hannunka wala sai ya faɗa sai ya faɗa har mujrimi suna cewa lima shashittum dan me kuke ba da shaida akan mu yake kafa yake hannu sai Allah ya ce kafar ta yi magana an daqana Allahu lazi an daga kullu shay ubangijin da yake biya kowa ikon yayi furuci mu ma yau shi ya ba mu ikon mu magana aji kai ba Allah bane ke baka ikon magana ai akwai wanda bakin sa ma yafi naka ma ba iya magana ko ba gaskiya ba saboda ka alahira in Allah ya so ce kafa yi magana hannu yi magana kuma duk abin da aka san an yi ba daidai sun yi bayani yasa malike ka wannan gaban ɗaya bayan ɗaya a kiyaye su wal batan ka kiyaye cikinka kar ka dinga dora masa haram da ka ci haram kwara ka kwana da yunwa ka hakura za ka iya haƙura da yinwa amma azabar ta tafi ƙarfinka manzan Allah yake ce kuma kulla lahamin na bata bi suhutin fannar a wulafiya dukkan tsokar ka a jikinka da ta ginu da haram ta wuta ce tafi daciya da wani tsokar idan ka ci ka ƙoci ka yi teɓa da haram ta wuta ce za ta ƙone wannan teɓar taka za ka haƙura da yunwa amma ba ka yi saka haƙura da azabar Allah ba ana fahimta kuma duk halittar da Allah ya yi a duniya kafin Allah ya halicce ta hiriya da ci abincin da za ta ci karka wahalar da kanka wajen neman abinci kake za ka ci haram dole ne wani abincin zai zo ma da sauƙi wani da wahala wani zai zo ma ta sauƙi wani kuma ka sha wahala amma Allah bai halicce ka ba sai dai halicce abin da za ka ci sai dai halicce arzikin da za ka mallaka sana ka halicce ka kuma ba mai cin naka yadda ka san ba za ka ci na wani ba to haka nan ba mai cin naka sai ka cinye naka kaf ba abin da za ka bari a duniya sana Allah gabe ka saboda kar ka biya wa ciki wajen sha'awai sha'awai ka dinga cin haram kana cin kayan mutane to zai zame ma bala'i a gobe da kiyama ka kiyaye wannan sannan wal farj ka kiyaye al'auranka kar ka je ka dinga biyan sha'awar ka ta da namiji gunda Allah ya haramta li'annaha wada'a wada'i illah domin duk wannan amana ce Allah ya baka amana ce tun daga harshe idanuwa kunnuwa hannaye kafafu ciki farji duka amana Allah ya baka ka kiyaye masa su ka aikata abin da yake so da su shine li annaha wada'in illa indahu ajiyan Allah ce a gurinka wa huwa mas'ulun an jami'a amaliha wa harakatiha wa sakanatiha wajibi ne ka sani ka kwana da sanin Allah zai tambaye ka akan su wa huwa mas'ulun an jami'a amaliha duk wannan gaban ɗaya bayan ɗaya dukkan su ayyukan da suka kai da su sai Allah ya tambaye ka akan su wa harakatiha da motsin su wa sakanatiha da shirudin su dukka shiryawa tambaya akan wannan abubuwa maliki cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ke cewa kaga ji as-sam'a kenan kaga ji kunnuwanka kana jin magana kana jin kida kana jin gulman wani wal basara kaga idanu ka bude idon kana gani abinda Allah ya haramta wal fuada da zuciya ka dinga mummunan kudiri da ita to duka shirya Allah ya ce kul ulaika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan Allah zai tambaya kan su gobe alkiyama tun daga balagan ka ya dan uwa wallahi duk abin da ka aikata iya nan mala'iku su rubuta shi ana ganewa hatta zuwanka wannan gun ka zauna wallahi ka ganshi a littafin aikin ga gobe alkiyama kuma sai ka yi farin ciki da ganin wannan domin gune na alkhairi gunda Allah yake so haka nan yanda ka san wannan tabbatacce ne to in ka je gunda Allah baya so haka yi ma malaiku su rubuta kuma sai ka ganshi kuma sai kai nadama ana fahimta tirran da aka bude ma fayil na rubuta ma lada da zunubi to tun daga nan ake so kai hankali ya dan uwa duk abin da Allah ya faɗa ba da wasa yake yi ba Allah baya wasa da mu abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane ka kiyaye wa inna alaikum alhafizina sai yace kiraman katibina Allah yace kuna da masu tsaro kowa akwai masu kiyaye da tsaron sa mala'iku marubuta ne masu girma mala'iku ne kuna tare da su baka ganin suna ganin ka duk abin da kai suna gani a gaban idan su kake yi kuma Allah ya ba su umarni su rubuta duk abin da kai su rubuta in lada ne su rubuta in zunubi ne su rubuta shi ne ran da za ka mutu za a tattare wannan rubutun nasu a rataya ma'auyanka idan kiyama ta yi kuma a tashe ka da shi ya zama littafi ya karanta ya kira a kitabaka ka fabi da musuka lewa ma'alaika hasiba ka karanta littafi ka da kanka Allah ya tsare mu malik ya cewa wa ja fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kutiba ali bin adama nasibuhu min zina haƙiƙa an rubuta wa ɗan adam rabo na zunubinsa na zina fa huwa mudrikun fa huwa mudrikun zalika la muhala babu shakka shi ya riski wannan babu makawa in dai ɗabi'arsa ce ko hanyarsa ce to ya riski wannan zunubin babu makawa sai ma'aikin Allah ke cewa fal'ainani zinahuma annaqd idanuwa zinasu shine kallo ka dinga kallon tsiraicin mata ko kana ganin matan da fasalata ka kalle su ba ana garewa kuma wani hadari da ake cikin sa yanzu mutane sun zasu cewa kallon al'aura wai dole sai physically har a waya ma har a wayoyi da sikirim sikirim wallahi duk ɗaya ne kallon tsiraici fizikali haka da kallon tsiraici a waya duk matsayinsu na haramun ɗaya ne duk ɗaya ne karkace ka ɓuya ɗaki ne ba mai ganin ka sai kai Allah iya ganin ka kuma kana tare da mala'ikun Allah suna ganin ka a kiyaye ba sauci wajen kallon tsiraici a waya ba sa sauci ba sa sauci ga kiyaye yanda ubangiji ya haramta kallon tsiraicin mace wanda ba muharramar ka ba mamatar ka ba to haka nan ko a waya wannan kallon haramcin haramun ne ka kiyaye wannan ana gane ko to manzon Allah yake cewa idanuwa suna zina zinar ido shine kallo kallo shine zinar ido yasa da mu mazan da su matan Allah ya ce kowa ya rintse idonsa mata ku rintse idanun kar ku dinga kallon mazan mutane kuma maza ku rintse idanun kar ku dinga kallon matan mutane yasa aka tambaye na Fatima radiyallahu anha aka ce da ita ma khairul linnisa menene alkhairi game da 'ya'ya mata ko meye alkhairi game da 'ya mace sai ta ce Allah tarar rijala wala yarawna kadda ga maza kada maza su ganta wannan shine alkhairin 'ya mace kawai ba ka da wata dibara sai dai gurabe da shari'a ta ce bisa larura a yi sai a kiyaye amma duk abin da ba larura ba ne to tsakaninka da ya mace ku yi nesa nesa kawai shi ne zamanka lafiya shi ne bin shari'arka ta Allah ba ka da wata wayo ba ka da wata dabara tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa kenan iya kiyaye muku ka keɓe da matar da ba taka ba yace fa inna salis huma shaytan in kun keɓe da matan da ba taka ba to ta ukun ku shaytan ne na ukun ku shedan ne haka manzon Allah ya ce kaga baka da wata dabara ai baka da wani wayo baka da wani karfi karfinka wayanka dibara ka kiyaye kawai ana fahimta idanuwa suna zina zinar ido shine kallo inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ya ce wal uzunani zinahuma al-istima kunnuwa zinasu shine ji mala ce wa talazzu bi kalami haku da jin daɗin maganar matar da ba taka ba to a daidai lokacin kunnen ka iya zina irin nasa wal lisan zinahu al kalam harshe zinarsa shine magana ana ganewa magana da matar da bata halatta kai magana da ita ba to zinar harshe wannan maganganu wal yaddu zinaha al badashu shi kuma hannu zinarsa shine tabawa har abin ya kai ga ka taba matar da ba taka ba ana fahimta warijilu zinaha alqutta ita kuma kafa zinata ta taka ta jigun da za yi abu takun da za ta yi kafin a jegun ita ma irin nata aikin take wal qalb yahwi wa yatamanni ita kuma zuciya tana kai kawo tana so tana kai kawo tana buri shine yahwi ko yahawaye wa yatamanna zuciya tana kai kawo kuma tana buri wa yasaddiqu zalika al-farju aw yukadhibu kuma farji ne zai gaskata wannan ko gare ta an gane hadisin cewa idan ka kalli mace kallo na sha'awa har kai signing da idonka ta gani har kuka yi magana har kuka yi alkawari har aka je mahada har hannu ya taba har shedan ya shiga aka yi abin da aka yi na lalata to dukkan wannan wannan takun da kai wannan tsarin da ka bi ko ne sai an ware mai lazansa nazara kun gane an ce dama nazrun fabtisamun fakalamun mau'idun waliqa'u dama hanyar da ake zina kallo sai ido ya gani yayi shine nasrun fabtisamun daga kallo kuma sai murmushi sai baki ya kai sako sai ido ya kai sako daga nan ko fa kalamun sai ayi magana daga nan ko mau'idun sai ayi alƙawari ina za mu haɗu samun nambar waya mana ga nambar waya ta kaga mau'idun ya zo kira daga nan sai liƙa sai haɗuwa kuma to duk wanda ya aikata zai ta wannan hanyar ya aikata nazurun fabtisamun kalamun mau'idun liqa'un ana fahimta to duk wannan matakan da aka bi me zai gaskata ko me zai karyata farji ne idan har an je an haɗu an yi lalatar to ido ya yi zina kunne ya yi zina ƙafa ta yi zina hannu ya yi zina in har farji ya aikata amma har in an je farji bai aikata ba to shi kenan duk abin da suka yi kuma farji ya karyata su an gane shine fa yusaddiqu zalika kulluhu aw yukadhibu saboda ka in kai zina la la qaddara la in yayi zina to dukkan wata gaba da ta taimaka aka yi zina tana da rabon zulubi dukkan gaba daga kallon daga maganar daga jin maganar daga bada nambar wayar daga haduwan daga kaza duk gabar da ta taimaka har aka ji aka yi wani alfahashan tana da zulubi irin nata har in an yi din Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu shine malik ke cewa manzon Allah ya ce wa yusaddiqu zalika al-fawr ayyuka zibahu farji zai gaskata wannan ko ya kare ta shi rawahu al-bukhari wa muslim wa yajibu al-mukallafi wajibi ne kan mukallafi an yuhibba bi sababi da'atillah ka so mutum sababin yi wa Allah da'a idan ka ga mutumin kirki kullum masallaci kullum gun karatu kullum mutunci kullum alkhairi to ka so shi dan wannan ka ji kana ƙaunarsa a ranka dan wannan wa yuhibba bi sababi da'atillah ka so mutum sanadiyar yi wa Allah da'a wa yubghidu fillahi bi sababi ma'asiyatillah wa yubghidu fillahi bi sababi ma'asiyatillah haka nan ka kyamaci mutum kai fishi da shi da sababin sabon Allah kasowa ne dan kana mai kyakkyawan zato wajen yi wa Allah ta'ala da'a ka kiwa ne dan ya bayyana gare ka mai sabon Allah ne ya bayyana gare ka mai sabon Allah ne ana fahimta wannan shine abu guda biyu da ya kamata kullum mu ƙara kiyayewa ita wannan soyayya da kuke gani tana taka gudunmawa har a lahira idan kun yi soyayya da mutum a duniya soyayya ta alkhairi ta Allah to wannan soyayyar za ta kai ku har zuwa ga rahamar Allah ana ganewa ko idan kuma ka yi soyayya don duniya don abin duniya kawai to sai kun zamto kuna nadama akan haduwarku a gobe kiyama gaban Allah tunda yace al-aqillau yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin abokai biyu da suka yi abota a duniya za su tashi a gaban Allah suna adawa da juna sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah Allah ka ba mu ikon yin abota dan kai ya Allah Allah ka ba mu ikon duk wanda za mu haɗa alaƙa da shi Allah ka sa mu haɗa alaƙa da shi dan kai don addininka kuma don neman rahamarka daidarka ya Allah maliki cewa ƙala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah yake cewa abin sani majibincin al'amurinku shi ne Allah wanda ya kamata ku biya wilaya ku bewa ragamajjan rayuwarku shi ne Allah daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ce sai wanda suka yi imani ka yadda mai imani ya zamto shi ne amininka shi ne abokin shawararka duk wanda ka yadda da imaninsa ka yadda da nagartarsa a addini to ya zamto kana da kyakkyawar alaƙa da shi wajen bashi baka shawararsa wajen ka kai mai shawarinka ka nemi ra'ayinsa domin iya cikin mutanen da Allah ya ce ku haɗa alaƙa da su a duniya domin za ka ƙaru kuma za ka amfanu daga Allah sai manzan Allah sannan wallazi na amanu sai masu imani su masu imanin nan ga su fasunan allazi ne yuqimuna salah masu tsayi da sallah wa utuna zaka masu ba da zaka wa hum raki'un masu yawan ruku'i a gane ko can an ce yuqimuna salata ana istidlali wajen sallar farilla wa hum raki'una ko masu yawan nafilbili kira ana fahimta to duk wanda yake da imani za a ganye mai ba da sallah ne in kuma Allah ya ba shi dukiya mai ikon ba da zakka ne wannan shine alaman da Allah ya ce za a gane masu imani da shi wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibantar da al'amuran zuwa ga Allah wa rasulahu ya jibintar da al'amuransa zuwa ga manzan Allah wallazi na amanu ya jibintar da al'amuransa zuwa ga masu imani to sai Allah ya ce fa inna hizballah humul ghalibun hakika rundunar Allah sune masu cin nasara hakika in dai ka bi wannan layin Allah ba zai saka tabe ba in dai ka me kawilayarka ga Allah ka me kawilayarka ga manzan Allah sannan kana da kyakkyawan alaka da masu imani to Allah ce ba za ka tabe ba yasa dama a wani hadisi yake cewa la tusahib illa mu'mina kar kai abota da mutum sai mu'mini ana ganewa duk wanda za ku haɗa alaƙa da shi ta aminta da abota to ya zamto mutum ne wanda ake mai kyakkyawan zato mutum ne wanda bakunan mutane suna yabansa kashi hamsin da biyar sittin saba'in da biyar tamanin yabansa ake yi aiwa ne muna mai kyakkyawan zato to irin wannan mutane kamata ka hada alaka da su amma mutumin da ake mai mummunan zato a cikin al'umma to wannan ba abokin hada alaka bane ana fahimta yasa hatta wani takama da ake bayarwa ta aure zaka aurar da yarka ko kanwarka to ana so ka samu mutum mai kamala a unguwa kace shine zai bada auren yarka iya da tasiri iya da tasiri karwa da dan iya da kuɗi ko dai shugaba ne ana mai mummunan zato mutumin banza ne dan kuɗin abun hannunsa ka bashi to zai tasiri a auren ai kamar suna ne ai duk wanda kai wa takwara da ɗanka ko yarka to ka tabbatar mai nagarta ne suna ana samun tafa'uli ana samun yoriyar gado halin mai sunan manzan Allah an haifa masa ɗa Ibrahim al-Mu'azzam ya fito masallaci ya ce ya faɗa wa sahabbai amin haihuwa amma na sa wa ɗana sunan kaka na annabi Ibrahim domin ina so ya gado halayensa haka ake duk wanda za ka yi wa takwara mace ne ko namiji ka tabbatar mai a halayensa mai ɗabi'unsa me kake sha'awa ɗanka ya gado daga shi haka ake yi amma dan wani honorable ne dan wani wani mai kuɗi ne to shikenan zaka sa ba ma ke biyo halais ka kai ne zaka cutu da yawa ana fahimta amma kai abun na addini sai Allah ya sanya abun albarka Allah ta'ala yake cewa hakika rundunar Allah sune masu cin nasara a suratul maida ko aya bi namba ta 55 zuwa 56 wa qal Allah ta'ala ya ci gaba da cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إكوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الله yace ba za ka taba samun wa'ansu mutane ba da suka ce sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da alkiyama sun yi imani da Allah kuma sun yi imani kiyama za ta tsaya in dai waɗannan mutanen ne to ba za ka same su ba yiwaduna suna nuna soyayya da ƙauna man hadallah wa rasula ga wanda yake bijirewa Allah da manzansa ana ganewa in dai wani kai imani da Allah kuma kai imani kiyama za ta tsaya to ba za a same ka wajen soyayya ga wanda yake sabawa Allah da manzansa ina masu son yan kwallo irin manya-manyan arnan nan ai kun san masu saban Allah ne ko ko ba ku sani ba masu saban Allah da manzansa ne to in dai ka yi imani da Allah in dai ka yi imani kiyama za ta tsaya to Allah ya ce ba za a same ka wajen nuna soyayya ga mutanen da suke bijirewa Allah da manzansa ba haka Allah ya faɗa da nassin aya gatar ka'idar imaninka da Allah imaninka da ranar alkiyama to zai sa ba za ka so kowa ba sai mai imani Imamu Ahmad dan Hanbal Allah ya ƙara masa rahama idan ya ga arne ko kafiri sai ya ritsa idansa ba zai makalle shi ba sai daga cikin almajiransu ne ke cewa akar makallawo kallon kafiri ba kyau ne sai ke cewa to ni mutumin da ya buɗe idon sai ce baya son manzan Allah baya son Qur'ani baya son musulunci to me abin kallo a jikinsa kuma me zan kalla a jikinsa me zan ban sha'awa na kalle shi abin da imam Ahmad yake faɗa kenan kafiri dai bai ji kunya bai ce baya son manzon Allah baya son musulunci baya son Qur'ani to me zan kalla jikinsa kuma me abin sha'awa zan kalla har na har nake burin na sari ga mai sunansa wannan magana Imam Ahmad Hanbal saboda ka inda kai imani da Allah da kiyama ba za a same ka wajen soyayya ga mutanen da kuma aikin su kullun saban Allah da kan gari masa ba sai Allah ke cewa law kanu aba'ahu ko da iyayensu ne annabi ibrahim ga iyayensa amma bai bi su ba ta wannan hanyar da bai bi su ba kaga karewa kenan ta wannan hanyar da hanyar saban Allah annabi ibrahim bai bi su ba ga manzon Allah shi ma ga bafanninsa irin su Abu Talib an gane ko ai bai bi su akan addinin iyaye da kakanni bai bi su ba ya zauna da su bi kyakkyawar mu'amala da alaka amma bai bi su wajen bautar gumaka ba bai bi su ba shi yasa da maka ce la ta'ata li makhluqin fi ma satar khali ba da'a ga abin halitta wajen saba mahalici haƙƙin Allah shine gaba da haƙƙin kowa ana fahimta to sai Allah ya ce koda mahaifansu ne in dai aikin mahaifan saban Allah kangarewa manzon Allah to ku ƴaƴan ba za ku nuna musu kauna a cikin zuciyarku ba ba zai yi ba kaunar Allah ba ta haduwa da haunar makiyin Allah sai malik ke cewa walau kanu abahum aw abana'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikiwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ashira shine dangi ula'ika irin waɗancan mutane da suka kiyaye imaninsu ba sa ƙauna sai mai son Allah da manzansa ka taba fi qulubihimul imana Allah ya wajabta imani a zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin min Allah kuma ya karfafe su da wani karfi daga Allah din ma'ana Allah ya tabbatar da digarigan su cikin addini suratul mujadala aya mai namba ta 22 waja'a fil hadisi ya zo a hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw saqural iman aw saqural iman igiyar imani mafi karfi igiya tufkakkiya ta imani wanda ba ta tsinkewa shine almawalatu lillah ka jibinci al'amarin mutum dan Allah ku yi abota da shi ku haɗa gwiwa da shi ku zama amine da shi amma don Allah ba don wata manufar ba to duk wanda suka yi wannan kullum to Allah ce sun yi riko da igiya mai kwari a imani ya zama to tsakaninka da wani addini ne ya haɗa ku alaƙa ce ta musulunci ta haɗa ku wannan in Allah ya ma wannan arzikin ya zama wajibi ka keɓe lokaci kai wa Allah godiya ka ce wane wane wane duka addini ya haɗa mu da su wallahi ka tsaya ka yi kukan murna zuwa ga Allah domin Allah ne ya sa ma wannan darajar da wannan albarka wani za ga abokansa sun fi ɗari amma ba wanda harkar alkhairi ta haɗa su da shi duk aikin maza suka haɗu amma kai Allah ya ma rahama wani muna gaisawa a wajen karatu wani a wajen karatu muka saba da shi wani dalilin karatu muka zama aminai wani kaza kaza kaza ai Allah ya ma albarka mala Allah ya ma arziki akwai fusakun da kai ka san sai a irin wannan gun kake ganin su ai ba karamin alkhairi bane abinda zaka tsaya kai wa Allah godiya akwai dubban mu suna can yanzu wani ma baka san abin da yake yi ba amma kai Allah ya kebo ka ya tsamo ka ya kawo ka gun da yake so kuma gun da ya dade shi wannan ba karamin alkhairi bane irin wannan ni'imar wallahi in an je lahira anan za a ga amfani da za a ga alkhairinta amma a duniya Allah bai kaddara wa an su ganin amfaninta ba sai kaɗan daga cikin bayinsa wanda Allah ya so su da rahama amma irin wannan ta kai a siyeta da kuɗi inda mun san surun irin wannan abu mu haɗu abin da Allah yake so mu haɗu a tallata irin abin da Allah ya aiko manzon Allah a kansa to wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne babu alkhairin da kai wannan a duniya wani malami yake cewa da mu da da akwai hanyar da tafi wannan hanyar alkhairi a duniya to da Allah bai bar manzon Allah akan wannan hanyar ba da wata ya zaba masa amma manzon Allah har ya koma ga Allah ba shi da aikin da yafi da'awa ba shi da aikin da yafi da'awa har ya koma ga Allah yasa duk wanda Allah ya kaddara iya da hannu dumu dumu a cikin tafiyar da'awa ya gode wa Allah da shawara ne da karatu ne da ɗan abin da Allah ya hore ma ne da lokacinka ne a aka zo maka saurara to kana cikin mutanen da Allah ya musu baiwa kana cikin mutanen da Allah ya zaɓe su sai dai mu dinga addu'a kuma Allah ya kai mu gaci lafiya Allah ya raba mu da rudiya da rudin shedan kuma Allah ta'ala ya raba mu da rushewan aiki maliki cewa bayan almawalatu fillah sai wal mu'ada fillah shine kiyayya da mutum dan yaki Allah ya zama to kana gaba da wani dan yaki Allah yaki manzon Allah wal hubbu lillah idan zaka so wani ka so shi dan Allah wal bughdu fillah idan zaka yi fishi da shi kai fishi da shi dan yaki Allah at-tabarani fil kabir imam at-tabarani ya fito da wannan cikin littafin sa al-mu'jamul kabir wa qala manzo Allah yake cewa man a'ta lillah duk wanda ya bada abin sa dan Allah nayi kyauta nayi sadaka nayi zumunci amma dan wa dan Allah wa mana'a lillah na hana abuna dan Allah na san in na baka saban Allah zaka yi da shi in na baka zaka bi ta hanya ba ta daidai ba na hana ka dan wannan wa habba lillah na sowa ne dan Allah wa abghada lillah nayi fishi da wani dan Allah wa ankaha lillah nayi aure dan Allah sai manzon Allah ke tafaqadis takmala imanahu to duk wanda ya wani imanin sa ya cika imanin sa ya cika kun san kuma da imani ake tafiya aljanna na farko ka bayar dan Allah ka hana dan Allah ka so don Allah ka ƙi don Allah ka yi aure don Allah to duk wanda ya haɗa wannan abubuwa guda biyar ɗin to manzan Allah ce imaninsa ya cika faƙadis takmala imanin haƙiƙa imaninsa ya cika rahu ahmad wa tirmidhi imamu ahmad da imamu tirmidhi sun fito da wani hadisi fal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umari da kyakkyawa da hani da mummuna fardu kifaya aiki ne da wa'ansu sun dauke wa wa'ansu shine fardu kifaya ba kowa bane ne zamto mai amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar aiki ne wa'ansu sun dauke wa wa'ansu dalla alaihi alkitabu was sunnah kuma shi al'amuru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar qur'ani da hadisan manzon Allah sun yi nuni a kansa wal ijma da maganganun malamai bi sharti Allah yu'addi ila munkarin akbar minhu da sharɗin kar kokarin ka hana mummuna kuma ka jawo mummunan da yafi na farko to kar kai wannan in ka san a kokarin hana mummunan zaka ja a mai muni to he kai shiru da bakin ka ba aikin ka bane wa an ya zahara lahu ta'thirun ko kuma da ana yin abin koyi magana ka ta sa ana yin sa fili to kar kai magana kai shiru ana fahimta da boye suke yi amma kai magana sun fito fili suna yi to kai shiru kar kai magana ana ganewa wa an yakuna bi rifiqin wa rahma kuma ana al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar da tattausan lafazi shine rifiqin ba a ga aikin banza jahilin banza kafiri a ba a yi ai ba zai fahimci gaba ai ba zai fahimci gaba ga balaraban kauyen da ya zo yi fitsari ba a masallacin manzan Allah ya kwabe wannan sai yi fitsari sahabbai suka bai tsawa sai manzan Allah ke ce a ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi la tadrimu kar ku mai tsawa da ya kammala fitsarin sa tsaf sai manzan Allah ya kirawo shi yace bawon Allah yace na ka san nan ina ne sai yace masallaci ne masallaci kuma ina ne ce ɗakin Allah ya ce ɗakin Allah shi ne ya fi dacewa mu tsabtace shi akan ko'ina yanzu aka je gunda kake kwanci aka yi fitsari ya ce a ya ce to wannan gungi ya fi dacewa a kiyaye fiye da inda muke kwanciya manzan Allah ya mai bayani ya fahimce shi da ya ji daɗi sai ya ce Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi rahama ni da Muhammad kawai za ka yi wa amma sauran wanda mamu duka kyale su Allah kaga abin da sabai suka masa na tsawanin bai ji daɗi ba to amma da manzon Allah ya kirawo shi bi rifiqin ya masa magana mai taushi to sai ya fahimce shi kuma haka ake so ku duba jabberanci irin na Fir'auna ba Fir'auna ya ce shi Allah ne ma amma Allah ce annabi Musa idan ka je za ka yi wa Fir'auna wa'azi fa qula lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana mai taushi ba zagi ba cin mutunci ba habaici to haka ake wa'azi to amma kana wa'azi kana huga zana har ma ka ce zaka barma zanar to kaga ba za ka fahimce gaba duk wanda ya mun kankara hela mai na ice ba a taba mu kyale sai ka za sai a wannan ba ba wa'azi bane wannan ai wannan ba ba wa'azi bane ka koma ka koma minbarin siyasa kenan an fahimta amma me wa'azi ana so amma shi ya sa tsarin da'awa ya uwa in ka zo teburin da'awa ko mimbari na kuɗuba duk wani abu personal interest na ka ajiye zakai ana ganewa abinda za ka faɗa wa al'umma to kada ka gwama shi da ra'ayinka na jin daɗi ko na fushi ko ka ce amma abu za ka mai da martani ba na ka bane ana ganewa ai an yi wa manzannin Allah abubuwa da yawa na muni to ba wanda ya zo mun bari ko gun wa'azi ya mai da wannan martanin babu shi tallar addinin Allah tallar musulunci ne aikin su amma wa'ansu daga cikin masu da'awa Allah ya musu rahama ke su mai da mimbarin su na juma'a ko teburin su na wa'azi ko mai da martani gun zagi gun habaici wannan ba daidai bane rifikin ake sai bi rifikin wa rahama duk wanda kake wa wa'azi da kyakkyawan lafazi da tausasawa Allah sai ya fasa abin a zuciyarsa ya gane kuma shi mai wa'azi abin da ake so ya zamto iya tausayawa wanda yake yawa wa'azin shi dai na farko Allah ya gane da shi ya gane to ya ji a ransa iya so kai ma ka gane amma wa'ansu masu wa'azin Allah ya gafarta mana sai ka ji abin da suke faɗa kamar ma ba sa so a ganin ba faɗa zagi ba a fahimtar addini da wannan ba a fahimta yasa nan ma ce bi rifiqin wa rahma kai al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da tausasa lafazi sannan kuma da jin kai ala muratibi thalas kuma ka bi tsari na matakai guda uku taba'an listidadatil qa'id domin ka bi irin daidaitaccen tsari da malamin ka tsara a kansa an yi gayyirar munkar biliyar na farko abin da ake mummuli in kana da iko ka hana da hannunka in kana lahu basta har in kana da iko din basta shine kamar sulta kana da ikon ka sa a hana to ka hana abun da karfi wayaddun tula alal ard kuma kana da hannu mai zartarwa a bayan kasa kamar shugabanni kenan bidarbi ala aidil mujrimin kana da iko a kama masu laifi a daure su ko a musu bulala wal qabdu alal mu'tadin ko kuma kana da iko kasa a kama yan ta'adda daure su to wajibi ne kana da hannunkan Allah ya baka dama fa in lam yastati in baka da ikon kana da karfin ka kai ba shugaba bane fali wa ghayr bi lisani to kai kokarin canje mummuna da harshen ka bi zikri wal mawa'iz wajen tunatarwa da yin wa'azi wal ishara da nuni wal nasiha da nasiha awil istihana wat tawbi ko ka zama to kana wulaƙantar da mai mummunan aikin kana tozarta shi domin ya gane aikin da yake yi yasa kake mai wannan mu'amala ana fahimta wa shahadati alaihi amamal hakim amamal mahakim kuma ka je ka ba da shaida a gaban mai hukunci da bakinka ai wane mai laifi ne kaza kaza domin a mai hukunci wa su gane amamal mahakimi wa ulul amr shugaban masu hukunci da kuma majmuta al'amari fa'in kafa daradan au ta haƙaƙa bi adamili insaf lahu har in kana tsoron cutarwarsa ko kuma tsoron shi ba zai ma adalci ba faliyun kirbi kalbihi to an zo gun da za ka ƙyamaci abin a zuciyarka waye karahaho ka ƙyamaci abin waye hajjiro a halal ma'asi kuma ka ƙaura cewa dukkan gun da ake saɓon Allah wal munkarat da gun da ake aikin munkari wa ahalul fisik ka kaurace duk masu fasikanci wan nifaq da masu munafinci ma al azm ala taghayyirihi inda wujudul istita'a wal maqdar wal maqdira kuma da niyya mai karfi a zuciyarka ta kan cewa har in Allah ya baka dama da iko zaka canja zaka canja wannan mummunan abin da ikon da Allah ya baka in ka kaurace din ma to a zuciyar kullun kana niyyar in Allah ya baka dama zaka sa hannu wajen kawar da wannan bannan ana fahimta to wannan shine matakai da ake bi wajen hana mummuna a cikin al'umma ko dai shugaba in mai kicin addini ya hana ko malamai su yi ta magana ta hikima da wa'azi da nusarwa akan adena in hakan ba ta yi ba kai baka cikin shugabanni baka cikin malamai to sai ka kyamaci abin a zuciyarka ana aikata amma baka so kuma kana ta burin Allah ya baka iko da dama da yawunka a daina wani al'amari to duk wanda ana saban Allah ya dau wannan matakai daya biyu uku to Allah ba zai tambaye shi ba amma kai talaka ne ba shugaba bane ba malami bane amma ana saban Allah kana jin dadi to za ku yi musharaka da su an zurbi agun Allah ko da baka je gun ba kuwa ana kida ana DJ ana rawa maza da mata kana jin dadi to tare kuke aikata zunubi an fahimci wannan kyau ko saboda ka zuciyar bayan ba ta da ikon hanawa to ta kyamaci abin bayan ta kyamata kuma kullum ta dinga burin Allah ya ba ta damar da za ta hana abin to wani shi ne zaman ka lafiya da zunubi don ana aikatawa Allah ta'ala ya samu da shi ina ganin mun zo wanda za mu tsaya insha Allah ɗaukan ba zai ji ƙarshe ba domin lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifan mu ya sa aljanna ce makomar mu Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu ya sa aljanna ce makomar mu Allah ta'ala muna roƙon ka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah duk abin da muke bida a gunka na alkhairi Allah ka mu da shi abin da ya doso mu na shari kuma Allah ta'ala ka tsare mu daga fadawa cikin sa Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifan Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifan Allah ka dora mu a tafarki madidici dukkan mai taimakon addini a ɓoye ko a fili Allah ya taimake shi dukkan mai zagon ƙasa ga addini a ɓoye ko a fili Allah kai mana maganinsa Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi masu neman addu'o'in mu su ma Allah ta'ala ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai wani amini na Alhaji Umar ya zo shi ma muna tare da shi a nan Allah ta'ala ya sawa rayuwarsa albarka kasuwar da yake Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ya bashi alkhairai a rayuwarsa da iyalansa Allah ya ji kan mahaifanmu gaba ɗaya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya yan midiyar mu na sasa don Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ya ƙarfafa arzikin su Allah ya biya bukatun su namu na alkhairi dan me taimako da za a yi wannan da'awa a wannan majalisi da sauran majalisan mu Allah ya saka kowa da alkhairi yan uwa da suke zuwa suke sauraron wannan karatu da mu da su duka Allah ya hada mu a cikin ladan Allah ya hada mu a cikin ladan Allah ya hada mu a cikin ladan Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya zama alkhairi a gare mu a duniya da lahira Allah ya ba mu ikon gyara kusakuranmu Allah ya sa ya zama sadiyar hutunmu a duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ina bararan addu'a ga wani dan uwana da bashi da lafiya a gida mu sanya shi don Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadun sa Allah ta'ala ya saka fara yake yi da shi da dukkan marasa lafiya a gida da asibiti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الله سكن الخير الله سيعد ذلك yau ana yawan taimako kamar da yana tsara a irin wanda rana ana yawan taimako da ci gaba da ayyuka a cikin wannan majalis insha Allah saboda haka a taimaka a taimaka da su ne ba a takardar neman taimako da ake magana wanda muka fara tun daga ranar da aka fara neman taimako a wannan guri a gurguje jimillan abin da muka samu daga an da aka fara